بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka barkanmu da sake haduwa a wannan cibiya ta Islamic Education Unit a nan birnin Kumasi a wannan yammaci na wato 14 ga watan Disamba 2024 a inda muke tattaunawa a cikin wasu masai da ke da alaka da ka'idoji na ilimi a wannan a turmi da zaɓi a yanzu ya shafi batu akan alkhiyaku wal ikhtira wato mas'alar saɓani da ja'in ja tsakankanin masu harka addini da masu ilimi da malamai da ɗalibai da makamantansu ƙawa'id wa asbab wa adab ƙa'idojin saɓani da ja'inja da kuma sababban da ke haifar da haka da kuma ladubban da ya kamata a kula da su wajen saɓani wannan makala da ke hannunmu wato wannan handout da ke hannunmu wani ɗan uwa ne cikin ɗaliban ilimi masu himma cikin abokanmu malam muhammad malam musa muhammad ɗan kwano shi ne rubuta wannan handout ɗin nan kurkusa sai na nemi ya tura mani a nuskarta domin ina so na yi gabatar da wani tattaunawa mai irin wannan taken da na ga nuskar na gaba bu laifi za mu iya dogaro da ita Allah ya saka mashi da alkhai malam musa muhammad dan kwano na san wasu daga cikinmu wanda suke mu'amala da musamman facebook za su iya sanin sa mazaunin garin kano ne malami ne mai karantawa da wa'azi da nishadi wajen rubuce-rubuce kuma baliki ne kwarai mai kokari Allah ya saka mashi alkhairi ba za mu tsaya a cikin wata yar mukaddima din nan da yi ba za mu tafi kai tsaye ne kawai zuwa asalin a tattaunawa da ke cikin takardar inda ya ce ma'anar ikhtila menene ma'anar saɓani shi kan shi wato farko mu fara fahimtar da ya yi saɓani din kuma wani abu ne daga cikin daruriyatul hayat a cewa abubuwa da dole a cikin wannan rayuwar sai mun sassafa da junanmu Allah madaukakin sarki ya ce wala yazal da mukhtalifina mutane ba su gushi ba suna sabawa da junansu sai wanda Allah madaukakin sarki ya ga damar ya yi musu rahama ya cire musu tasirin sabanin Allah ya ce kuma dan haka ma ya halicci mutane wato ya halicci mutane dan su sabani dan ya musu rahama don kuma ya gafarta musu sauraka ba zai yi a ce an rayu babu saɓani ba to da abinda ya zama dole sai an rayu da shi to abinda ya fi dacewa shi ne a san yadda za a rayu da shi a rage matsalolinsa in masu raguwa ne ko kuma a kauda su in za a iya kauda su gaba ɗaya za a iya rage matsalolin saɓani wanda yake haifar da wato abubuwa da yawa a cikin al'umma suna tasowa bayan saɓani ana samun rigima ana samun fada har ma kafirtawa har zubar da jini kamar yadda ibn timiya yake fada a cikin ibtida'u sawadul mustaqim a sauraka kaga matsala ce babba mun rarrabuwar ka al'umma musulmi fitina ce wala tanazahu fa tafshal sanda musulmai suka yi rikici kansu ya rabu karfin su zai yi kasa sai su zama ganima ga abokan gabansu Allah ya sani malam Musa ya ce al-ikhtilafu lughatan huwa naqidu al-ittifaq abinda ake nufi da sabani a harshen larabci shine akasin haduwar ra'ayi akasin haduwar magana sai a ce an saba qala muhammad ibn yaqub al-fayruzabadi malam fayruzabadi wanda ya rasu 817 bayan hijira yana cewa a littafin shi wani littafin shi na ulumul qur'an mai suna basairu zawin tamyiz fi laqa'il kitab al-aziz yace wal ikhtilaf wal mukhalafa an ya'khudha kullu wahidin tariqan ghayra tariqil akhar kowa ya dauki wani tafarki da ya bambanta da na abokin tattaunawarsa aw halahu aw fi'luhu kuma mutum ya rike wani tunani ko wani aiki ko wani yanayi wanda ya saba wa abokin maganarsa والخلاف أعم من الضد in aka ce alkhilaf to yana da faɗi fiye da a ce kawai kishiyoyi biyu da yana kulla biddaini mukhtarifa ne kuma aka ce abdid wa bid shine wanda kowa a cikin su ya saba wa dayan wa لأن كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين ana ya samu kuma wanda suka saba wa juna amma ba suna kishiyantar junansu ba zancen su ba iri ɗaya ba amma kuma zancen baya fuskantar juna a matsayin kishiya a wato kenan mafi karancin wanda za su saba ne shine a samu a tsaraf guda biyu ana iya samun kuma sama da biyu makin kamar da Allah ya ce fahtalafa al-ahzabu min bayni kaga sun wuce ne a ana iya samun kuma sabani akan abu guda daya ko kuma akan abu fiye da daya ya zama kuna da sabani da yawa kai da wani ko su wani da wani sa da sabani da yawa wa inal ladina salafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id salafu fil kitab wa fil kitabi masail kathira ikhtalafu fiha ana iya samun sabani kuma ya zama na ɗabi'a ne dama can ba a nuface shi ba ya wuku kamar inna tiktilafin laili wannan hali la ayatin da ulul albab sabawar dare da rana dama ɗabi'ar su ciki sun saba kana yin samun wasu mutane ko wasu masu magana wanda duk inda suke magana shi sun saba saboda masharagunsu ya bambanta abin da ya kamata mu fara fahimta tun farko kenan ina ina ina aka tashi ina aka kwana dan zai rage mana kaifin rigima waqti wal ikhtilafu fil istirah huwa bi nafsi ma'anahu al-lughawi as-sabiq inda al-ulama wal fuqaha wannan ma'anar da aka ambata ta lugha hatta istilahi ma'anar sabani ba ta da wani bambanci da wannan al-farqu bayna al-khilaf wal ikhtilaf to su wannan lafazan guda biyu al-khilaf da al-ikhtilaf wanda aka kara mishi wato ta'u ifta'ala da alif na ta'sis mai bambancin su wujida inda ba'd ulama at-tafriq bayna al-khilaf wal ikhtilaf wasu malamai sun bambance tsakanin waɗannan kalmomi guda biyu da yana al-khilaf yusta'malu fi qawlin bunya ala dalil haka ce khilaf sai su ce shine zancen da wani ya fada wanda yana da hujja kuma suka saba da zancen waninsa shi ma yana da hujja idan akan hujja ne sai su ce khilaf wal ikhtilafu fi ma la dalila alayhi idan kuma kawai san zuciya ne sai su ce shine al ikhtilaf wanda ba a bisa hujja aka kafa shi ba wannan magana malam ya ce a duba littafin fathul kadir wato sharhu hidaya kenan na Muhammad ibn Abdul Wahid ibn Abdul Hamid al-Ummam wanda ya kusa da suna ibn al-umam babban malami mutumin hanafiya waɗannan wanda ya rasu ɗari takwas da sittin da ɗaya bayan hijira ya ce lakin da jumhur la yi farri kuna bai na kuma mafi yawan malamai ba sa bambanta tsakanin alkhilaf wal ikhtilaf a wurinsu abu ɗaya ne kamar mutaradifan ne kawai aqsamul khilaf nau'o'in saɓani akwai nau'i kamar guda hudu fitattu a cikin saɓani da yake ana iya wasu guda biyu a haɗe su kuma uku na farko akwai a khilafu tanawwur saɓani wanda yake na nau'antuwa ne wato abu ne guda ɗaya amma yana da wajibi mabambanci yana da wuju mabambanta kuma dukkan su sanannu ne a ilimi wa huwa an yu'abbira kullu كل من المختلفين عن المراد بعبارة غير عبارة صحيح shine kowa ya faɗi maganarsa da zance da ya saba mana ɗan uwansa zaka suna cewa haza khilafun lafz sabani ne kawai a cikin faɗin magana amma asalin manufar da kowa ke nufi guda ɗaya ce lakin al murada wal ma'ul maqsuda guda ɗaya ne wa aslul ma'ana la takhtalifu wala ta tanafa zai zama asalin abin da suke nufi bayi da bambanci na ma huwa ala sabilit tamthil aw al fahmi aw al takhir sai da bambancin kawai a cikin buga misalai ko abin da mutum ya fahimta ko yadda ya bada labarin abin da ya ambata ko abin da ya zaba aw ma sha baha zalika misalu zalika al khilaf fi ma'ana sirat al mustaqim suratul fatiha Allah ya ce inna siratal mustaqim a cikin alfatiha malamai sun yi saɓani game da ma'anarsa wajen zantuka guda hudu ga sunan ya kawo abul hasan almawardi ya kawo a cikin tafsirinsa cewa wa salafu fil muradi bis siratil mustaqim ala arba'ati aqawi malamai sun saba game da me ake nufi da as-siratul mustaqim zantuka guda hudu akwai wanda suka ce shi as-sirat shine kitabullah qur'ani kenan wannan ita ce maganar sayyidina ali da abdullahi dan mas'ud kuma an ruwaito ta ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama marfu'an illa anna al-hadith la yasihu al-imam ibnu jarir al-tabari ya kawo shi a cikin tafsirinsa zance na biyu wanda suka ce huwa al-islam ihdinar sirat ay ihdinar ihdina ila al-islam wannan ita ce maganar Jabir dan Abdullah cikin sahabbai da Muhammad ibn al-Hanafiya cikin malaman tabi'ai zance na uku suka ce huwa tariqul hadi ila dinillahi ta'ala alladhi la iwaja fihi abin da ake nufi a siratul mustaqim shine hanyar da za ta shirya da kai zuwa ga addinin Allah wannan ita ce maganar Ibn Abbas tana cikin ita ma littafin Ibn Jarir al-Tabari zance na hudu kuma suka ce huwa rasul alaihi salatu wasalam shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wani ya ce qur'ani wani ya ce musulunci wani ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya ce tafarkin shari'a duka wannan fasarorin kaga sun bambanta amma bambanci bai da wani tasiri domin duk abu da ne wannan shi yake cewa ikhtilafu tanawwu wani misali kuma shine kamar misalin qira'at wujuhul qira'at lil ayati wahida wani ya karanta da wani wajihi wani ya karanta da wani waje duka daidai ne ba kuskure ba kuma wani ne zama abin rikici akan na wani ba shi yasa waɗanda suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna karanta Qur'ani daban-daban yace musu kai naka daidai ne kai ma naka daidai ne wasu kuma da suka zo da rikici a cikin bambancin karatun da sai annabi musu fada saboda yin wannan rikicin akan bambancin qira'a shine laifi saboda ikhtilafu tanawu a nau'i na biyu na a saɓani shi ne ikhtilafu ko khilafu afham bambancin fahimta wa huwa al-khilafu bi sababi al-ikhtilaf fi fahmin nas shine a samu saɓani ya auku sakamakon bambancin fahimta da mutane suka yi manasi guda ɗaya malamai kowa zai magana akan mas'ala kuma hadisin da wani ya kalla ya ce kaza haramun shi kuma wani sai kalla wani sai ce kai shi yana ganin wani abu makaruhi ne kowa duka hujja ne suka rike bambancin fahimta ke lilif tilafi fi furuji abin da ke jawo haka ko dai saboda sabanin da aka yi wajen tabbatuwarsa akwai malaman da ba su yadda kaza ya tabbata ba saboda haka ba za su yi fatawa da shi ba kamar hadisan shafin fuska da addu'a wasu malamai suna fatawa da ba kyau har ma su ce bid'a ne saboda mene saboda hadisan ba su tabbata ba kamar da suke cikin sunan Abi Dawud kowanne ɗaya hadisin yana da matsala wasu malamai kuma suka karkata zuwa ga cewa in an hada hadisan za su ba da hasanul lighairi kamar ibnu hajar saboda haka sai ya fatawa da cewa ya halasta kaga bambanci ne wajen subutin dalil au adami subuti hakanan alkunutu fi sala fi salatin subhi shi ma irin wannan ne bambancin za a yi ko ba za a yi ba yana kuma zuwa ga bambancin ijtihadin malamai ta fuskar subutin dalil au adami subuti haka al'ajin fi sala dunkula hannu da ake yi mambo tashi a dogara da shi akwai malaman da suna ganin kwata-kwata hadisin da ya tabbata ba kamar limamun nawawi da aka ya faɗa ƙarara a cikin almajmu cewa kada a yi a shimfiɗa hannu da hannu tashi kuma ko da ya ambaci cewa hadisin ibnu abbas ne bai inganta ba ba wani hadisin ibnu abbas magana mafi inganci shine wannan kuskuren ta'adili ne amma hadisin da ake magana da shi yake ne hadisi abdullahi dan umar wasu malamai kuma fi muqaddimatihim ash-shaykh al-albani shi kuma ya ga cewa wannan hadisin za a iya inganta shi kuma za a yanke shi su da su nawawi suka ce kara'ayi a wannan zamanin wanda ya goyi bayan sun irin su nawawi shi ne a shek bakar abu zai shi kuma shi kwanar albani ya tafi zuwa ga ra'ayi to wannan ikhtilaf ne saboda bambancin abin da suka tike wajen ingantawa ko rashin ingantawa kaga in ka gane irin wannan za ga rigima da yawa ba za ka yi ta ba haka au fi naskhihi ko kuma abin da aka share shi wasu malamai za su ga cewa nasi kaza ba a aiki da shi mansukhi kaman al-qunut inda nazila akwai malaman da suke ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi guda ɗaya din nan Allah ya ya soka da laysa laka min al-amri shay aka ce ne da to daga nan an dakatar da yin ta gaba daya wasu musu ga a'a an dakatar da yin ta ne kawai ga waɗannan mutanen amma za a iya ci gaba da yi saboda haka sai zama suna da sabani wajen tabbatar da nassin a matsayin muhkami ko kuma mansukhi hakanan aw fi jam'i bainal adillati al-ukhra bainal adillati wal ukhra ko kuma wajen an samu lafuzza ko magagganu wanda a zahiri suna karo da juna in an zo hada su ya za a hada su wajen yaya za a hada su a wani malamin zai hada hadisan sai ya karkata zuwa ga A wani kuma ya karkata zuwa ga B wani ya tawakkufi idan muka dauki misalin a adadin rakawoyin tarawih shin ya halatta a wuce sha ko bai halatta ba wajen dilalar wannan nassin da Aisha take cewa Annabi bai wuce sha ɗaya shin ya halatta a wuce ko ba a wuce ba malamai sun samu sabani saboda hada wasu dalilai da wannan da irin hadisin salatul layli matna matna wasu suka ga cewa bibiyu din nan za ta iya tsallaka sha ɗaya ba komai kuma tunda an samu wasu sahabbai suna yi wasu kuma suka ga a tsaya iya sha ɗaya din nan kawai shi ne kaga wannan wajen hada dalilai ne hakan ka ɗauki maganar a hadisin hani game da yin azumin nafila ranar asabar shin za a rike shi gwangwan ko kuwa za a hada shi da sauran hadisai wanne ne zai rage wani faɗi hadisin halascin azumi juma'a da rana bayan ta ko rana kafin ita da hadisin halascin yin azumin siyamu dawud da hadisin halascin yin azumin surarul shahar da ire-iren su wanda suka ayyana wasu falololi da hadisin azumin ashura ko azumin arafa da sun zo da falaloli shin in sun zo asabar ya za a yi da su kaga wajen haɗa hadisan da shi ma wannan kaga duk wannan da ya kai har ya zama tashin hankali da fitina ba so da kuma za ka samu kowane ra'ayi akwai wani malami da ya goyi bayansa wannan duka kamar haɗuwar dalilai kenan haka nan game da najasatul dam idan mutum ya ji rauni shin raunin nan jinin nan najisa ne kuma najisa ba da najasul mani a shi ma abin lura ne ko ba abin lura ba da ire-iren su dai suna nan da yawa a cikin karatu au fi dilalatihi alal mas'ala ko kuma ya zama dalilin kai da kake gani ake ta jidali da kai akan shi wasu malamai ma suna ganin kamar ma abin da kake cewa dalilin yana faɗa su ba su ma fahimci haka ba kamar a ayar laye masu hujjar mubaharu shi wannan tana nuna haramcin taɓa alkur'ani da mai janaba ko ba ta nunawa hilala kenan akan abin da haka a hadisin rigimar da aka yi kwanaki akan tarbi hadisan tarbi shin suna nuna ba akan haramcin tarbi ko ba sa nunawa haka wannan matsalar ta hoto da ake rigima akan su sai wani hadisan asalin dilalar abin da mutane suke tashi hankali a kai shin haka yake a gun malamai ko ko a gun mu ne ko mu yan rigima muke muke tsoma baki ya kamata idan mutum ya san shi ba malami bane da ma'anar malami sai sani irin wannan matsalolin ba na shi bane idan ka samu malamin da ka amincewa karatunsa ka yadda kai mukallidinsa ne sai ka ba abin da yake amma wannan kuma bai baka audacity na kai rigima akan abin da ka baka san makaman shi misalin ka ya wuce misalin mutumin da ya shiga pharmacy ko chemist ya sai magani likita ne ya rubuta maka ka kai wa pharmacist ya baka iya ka ci ka sha kai fatan ka warke ko zaka fara rigima da su akan cewa to ai wannan bai kamata a ce a sha da safe kullum ba da a bari mana sai da rana kawai baka da wannan dama da zaka wannan rigima a au gairi zalika kuma kamancin wannan wa huwa jaiz irin wannan sabanin ya halasta Aisha cikin ilimi a wajen malamai ya halasta kuma dan ka zo ne ya faɗa aka sa abin da ka faɗa ba sunan shi dan bid'a ba ba sunan shi batacce ba ba sunan shi maki sunna ba ko jahili ba shi ma zai iya mai maka da wannan kalmar in ka faɗa mishi in ka ce mai jahili shi ma sai ya ce maka ramati bida'i hawan sallah ya halasta malamai ba su kushe ba suna yin irin wannan sabanin a cikin ilimi tun annabi yana raye man asaba falahu ajrani wa man akhta falahu ajrun wahid wanda ya dace yana da lada biyu wanda bai dace da abin da yake daidai ba yana da lada daya bi shartu tadrib min al-hawa idan ba sun zuciya yake ba wal inad ko taurin kai ya ga abin da yake yafi karfin nashi ce ni na rike nawa kai ma ka rike naka wal mukabara ko kuma yana da girman kai irin wannan sabanin shi ne wanda muka faɗa cewa ibn tabiya yana cewa irin wannan shi yake jawo zubar da jini shi yake halasta mutane su ci mutuncin junansu shi yake jawo munanan maganganu da gaba da kiyayya za ga duk a wannan babin aiki wanda kuma sam ba haka ya kamata a yi ba alhalin mun ji cewa Allah madaukakin sarki bai haramta irin wannan sabanin ba Allah bai tsara mutane su gaza da ganin irin wannan sabanin ba alal misali Allah yana cewa laysa alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum yana kafa hujja ne akan cewa kada a yi da gangan babu laifi ga abin da kuka kuskure amma abin da kuka da gangan shine abin laifi wa kana Allah Allah ubangiji ya kasance afuwan rahima gafurar rahima ko gafurar rahima Allah ya kasance mai gafara kuma majikai misalin sabani irin wannan a cikin tarihi shine ya kawo kullum ana buga wannan misalin shine itlafu sahaba fi salati al-asr fi bani quraiza lokacin da aka gama yakin ahzab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma gida ya cire sulkensa malaika jibril alaihi salam ya ce masa ai ba a gama yaki ba za a tafi bani quraiza saboda sun ci amanar yarjejeniyar da aka yi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya shige yayyen kuwa a bayan zawa da rana ne an riga an yi azhar nan ya ce kada wanda ya sake ya yi sallah azhar sai a bani quraiza sabai suka fuska a nan wasu suka fahimci cewa abinda ake nufi shine su yi sauri su yi sabanin ƙwararra amma in lokacin sallah ya yi to su yi aiki da al'asul game da sallah shi ne yin ta a kan lokaci inna salata kanat alal mu'minin kitaban babu da kaga sa da nassi guda biyu nassin yin sallah in lokacin ta yayi nassi ne mu kai nassin cewa ku tafi banu ƙwararra kar ku tsaya kar ku sallah sai a ciki sai suka rinjayar da nassi khas game da sallar cewa ita dama sallah dole a yi ta a lokacin sai suka yi ta a lokaci wasu kuma sai suka rinjayar da wannan nassi na wannan tafiyar khas game da tafiyar suka fifita isa garin akan yin sallah akan lokaci kuma da annabi ya zo sallallahu alaihi wasallama bai ce waɗannan suke da gaskiya waɗannan ba su da shi ba bai yabi wasu a ciki ya soki wasu ba sai bar kowa akan fahimtarsa kaga aikace an yi sabani akan zance guda daya wani ya fahimci nan wani ya fahimci can kuma zala sallallahu alaihi wasallama ya wadatu ba sai da ya ce to amma dai suwa da ke da gaskiya suwa da kuma dai sun yi kuskure Allah ya ba su lada dai ba sai ba su akan kowa fahimtarsa wannan yana halastin haka ya faru حتى الوقت الذي يجري وقال بعض العلماء يذكرون هذا الاسم تحت اختلاف تنوع wasu malamai suna ambatan wannan sashen a cikin ikhtilafin tanawwu wancan na farkon kenan shine ake hada guda biyu wa yadkhul fi fi'l shay'i wa tarkuhu hasab al-fahm gurgurdan haka ne ga wani ya aikata abu wani kuma ya bace kowa gurgurdan fahimtar da yayi abu wani ya fahimci ya kamata a aikata sai ya aikata wani kuma bai fahimci wannan dalilin na nufin aikata wannan abin ba sai ya bar shi ibnu taymiya yana faɗa a cikin iktida'us sirat al-mustaqim yayi maganganu masu fa'ida akan wannan qadiya inda yake cewa wa hadha al-qismu alladhi sammaynahu ikhtilaf tanawwu kullu wahid min al-mukhtalifina musibun fihi bila taraddud kowa a cikin wanda suke sabanin ya dace da gaskiya lakin zamma waqi'un ala man baga ala al-akhir amma za a yi zargi ga wanda yayi amfani da wannan damar yayi ta'addanci ma dan uwansa wato misali a ce wanda yayi sallah akan hanya sai ya ce ma wanda suka tafi sai da suka isa banu kurai da suke sallah sai ya ce ai ta rubu salatu ne su sun yi sallah a lokacin saboda haka ma sun kafirta ko kuma shi wanda ya bar sallar sai da ya je can sai ya ce ma wanda suka yi a hanya har la'asar ta da suke su ba banu kurai ba sai ce sun saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yan bid'a ne kaga mu haka muke sai kawai mutum ya lazumta wa dan uwan shi wani zance haka kamar azumi ga matafi ya halatta ya sha ya halatta kuma yi na misala ta tafiya da sabon shi wasu suna azumi wasu ba sa yi saboda tafiya ce masu azumi in ji jabiru masu azumin ba su taɓa ce ma marasa azumi ku kuna da san jiki ba kwa san yin ibada ba ba kwa aiki da wa'anta su ne ku su kuma masu sha ɗin ba ba su ce ma masu yi ko kuma kuna da zafin ka addini ba an ce ana tafiya a sha'azi kuma kun zo kun kisha ba wanda ya manne yanzu tuhuma to mu kuma yanzu kullum wannan tuhuma ce take kan junanmu sai wannan ya ce kai jahili ne baka fahimci sunna ba sai da kai kuma dan bid'a ne baka aiki da sunna shikenan daga nan sai rikici ya tashi saboda ba a manhajin salafiya din muke ba manhajin son zuciyarmu ne ibn jariya yake cewa kad dalla alqur'anu ala hamdi kulli wahid min al-ta'ifatayn bi misli dalika qur'ani ya nuna yabo ga bangarori guda biyu wanda suke sabani wajen fahimta ba da son zuciya ba qur'ani ya yabe su da lam yahsul baghyun matakar bi tafi zuwa ga ta'addanci ba kama fi qauli ta'ala wanda Allah ya ce ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillah Allah ya ce da waɗanda suka yanke suka sare dabinan banu ƙwararra da nan ko da wanda kuma suka bashi ba su sare ba to duk abin yabo ne kun yi wannan da izinin Allah ne saboda ai sun yi sabani wa kad kanu khalafu fi qatl ashjar fa qat'a qaumun wa taraka akharun sun yi sabani wasu suna ganin a yanke bishiyoyin nan wasu suna ganin a'a ai bishiyoyin dukiya ce kada a sare su ya zama an yi barnar dukiya sai suka bar nasu wasu kuma suka sare nasu sai annabi sai Allah ya ce da wanda suka sare da wanda suka bari duka sun yi haka ne da izinin Allah ga kuma hadisin idan ijtahada al-mujtahidu fa asaba falahu ajran wa isada fa afda falahu ajrun wahid kallu kuma kissar Sulaiman da babansa Dawud wa Dawuda wa Sulaiman idh yahkumani fil harathi إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين الله يتي ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما kaga sun yi sabani Nabi Sulaiman ya zo ya tare da baban shi Annabi Dawuda yayi shari'a akan wani mai gona da mai shanu wanda ya sa shanu a cikin gonar suka yi barna sai da ya ce wani hukunci aka yi muku suka ce hukunci kaza da kaza ya ce hukuncin nan bai ba ya shiga gun baban ya ce babana annabin Allah hukuncin da kai ba ya ce a hukuncin da dai ya yi mana raga sun yi saɓani ce to yi naka muji sai ce to kaza za a yi a yi kaza a yi kaza shi ne Allah ya yabe su duka ya ce wa kullum ataina hukman wa ilma kaji an yabe su duka amma an fifici Sulaiman da cewa fafa hamna ha Sulaiman kuma wannan na iya nuna cewa na ƙasa na iya fahimta abin da sun fahimta ba to wannan ma kaga yabo ne ga masu yin sabani ba tare da zargin juna da cin mutuncin juna ko batanci a cikin abin da akwai majal ijtihad shine babu nassi sarihi wanda zai zai zama faisal mai raba gaddama akan mas'ala na uku shine ikhtilafu at-tabar saɓani wanda yake na karo juna wa huwa shine allazi takunu al-aqwalu fihi mutanafiya zance guda biyu wanda ba sa daidai da juna bi haisu la tujma'u bi ayi halin ba sa bai da rai a hada su wa huwa biddu sabiq wannan shine akasin wancan na- na- wanda aka ambata a kafin wannan a wa huwa wa yaqa fil usul ala ya samu shi a cikin usul a cikin aqida ke aqida ahlus sunna wal jamaa game da Allah game da ah, mala'iku game da kabari game da annabta da manzanci game da al'asma'u wasu sifat kaga duk maganganun da suka saba da a gidan yan bid'a cikin mu'tazila da khawarija da da da yan asha'ira da makamantansu to ga wannan itlaf ne na tabat wa fil furu' haka ne yakan saba a cikin furu'a akan kasuwanci akan sallah akan aure akan saki akan bakwabtaka akan gado da sauran waɗannan furu' na ayyuka na yau da kullum wa huwa مخالفة النص الصريح الصحيح الصريح بلا تأويل سائق haka yakan faru ne idan wani ya saba ma nassi wanda yake karara nassi wanda ya zo da abu karara mutum ya saba mishi ko ba tare da wata hujja ni kakkiya ba wa huwa haramun lima fihi min mushaqqati llahi wa rasuli irin wannan sabanin haramun ne mutum ya saba wa qur'ani ko sunna karara da san ran shi da san zuciyarsa da wannan haramun malam ya ci gaba da cewa wattiba'un wattiba'u ghayri sabilil mu'minin kuma wannan bin tafarkin da ba na mu'mine bane ah wa huwa haramun wa huwa ah wa huwa khilafu khilafu sharrin yace wannan sabani ne na sharri walaysa rahma ba kuma rahma bai huwa khilafu huwa وهو الخلاف الواقع بين المسلمين والكفار shine sabanin da ake samu yanzu tsakanin musulmai da kafirai sabani ne ta bat mu mun ce Allah ɗaya ne su kuma sun ce Allah uku ne sun ce Allah na da da Allah ya ce bai da da sun ce na da da Allah ya ce bai da mata sun ce na da mata kaga wannan saba Qur'ani ne karara wa baina ahlus sunnati wa ahlul bid'a haka nan sabanin da ke tsakanin ahlus sunna wal jama'a da kuma yan bid'a da dukkan nau'o'in su ahlus wal jama'a sun dogara da nassoshi na alqur'ani da sunna da fasarar magabata wajen addinin su da aqidar su da manhajin su su kuma wadancan yan bid'a ga sunan kowa na dogara da wani abu nashi na san zuciyarsa mislu tafsiri qawli ta'ala wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin misalin ikhtilafu tadad tsakanin ahlus sunna da yan bid'a shine wajen fasara fadan Allah ka bauta wa ubangijinka har ya kini ya zo maka fa tafsiru sahihu inda ahli sunna min ghairi khilafin wato sakon da ke cikin wannan aya na fassara ta da ma'anar tagun ahli sunna a a wanda babu sabani game da shi shine cewa wannan ayar tana nufin mene tana nufin a al-yaqinu huwa al-maut yaqini shine mutuwa allazi la mahida an wanda ba wanda yasa kauce ma wannan wanda ce magana al-Hasan da Mujahid da Qatada khilafan li gulati sufiya banda ɗan ɗariku masu zakewa wanda su suna ganin wai yaqini shine ka ji a ranka cewa ka zama Allah ko ko a ce kai tarbiya ko kaga kaga wani duhu da yunwa ta kai yunwa ka ce kaga Allah shikenan sai ka daina sallah irin wannan da ya kuza abalatun nasu kaga wannan ba abin yabo bane shi yasa a irin nan ne sai a yaba ma da'ifa daya daya kuma a soke ta ba kamar wancan da aka ce duk an yaba musu ba in ka dauki kamar fadan Allah tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd har zuwa fadan Allah walau sha Allahu maqtatala alladhina min ba'di min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu sai Allah ya ce mene fa minhum man amana wa minhum man kafar kaga an yabe su da imani bangaren da suka dace waɗancan kuma an zarge su wa minhum man kafar saboda wannan ikhtilaf ne na tabat hakan ka dauki fadan Allah hadani khasmani ikhtasamu fi rabbi game da waɗannan da suke mubaraza a badar ko Allah ya ce game da su falladina kafaru qubbi'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihim hamim ko نعم يسهر به ما في جلودهم بطونهم والجلود ولهم مقام يحزوا فدن الله إن, إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا سوء أن يبس سيدنا علي da suka yi mubaraza wancan kafirai kuma an zarge su da kafirci kaga a irin wannan zargi wannan sabanin shine za a yabi wanda ya kama gaskiya a kuma zargi wanda ya kama bata shine ikhtilafu at-tabani ina at-tabani yace wa misalu zalika aidan al-khilafu fi thubuti sawmi sittatu min shawwal kamar sabanin da ake samu akan azumin sittu shawwal hadisi ya zo karara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai muslim yace akwai ladan an yi shi man sama ramadana wa atba'ahu sittan min shawwal ya ya tabbata cikin sahih muslim amma da haka wani ya ke kasa kasa ya ce ba addini ba to wannan shi ma sabani ne abin zargin wanda ya sabawa abin da qur'ani ya faɗa ko sunna yace bayyana min bayyana man yuthbituha bil bil hadisi sahih sabani tsakanin masu tabbatar da wannan sunna ta azumin shawwal da hadisi ingantacce wa baina man yunkiruha da wanda yake inkarin azumin su shawwal wa yubaligu fil inkar kuma ya kai matuƙa wajen inkarin bi qaulin da'ifin kuma madogara sa wannan zance ne mai rauni har kaga mutum yayi tsaurin ido ya ce zai rawata hadisi da ke cikin sahih muslim a wannan sanin aw mutamal ko kuma zance ne wanda yake mutamal kawai ba bai da ƙarfi aure ta kayyidi mazhabi ko dan kallada wa mazhabin sa cewa mazhabin shi na malikiya ko mazhabin shi na shafi'iya ko kaza sun ce makruhi da aka sai tsaurin ido ya ce makruhi wa misalun akhar ga wani misali shine sihhatu khilafati Abi Bakr tsakanin ahlus sunna da yan bid'a musamman rafida wanda suke kin tabbatar da halifancin Abu Bakar wa Umar bayin ahlus sunna bayin ahlus sunna to shi'a ahlus sunna sun yarda da halifancin sai na bakar da umar wanda ya tabbata da ijma'in sahabbai da ijma'in dukkanin musulmai amma yan shi'a rafida suna korewa su ce ba su yadda ba to wannan ma sabani ne wanda yake taba kuma su din abin zargi ne akan wannan mummunan magana wa mas'alat takfir muslim al-asi da matsalan kafirta musulmi wannan ma sabani ne tsakanin ahlus sunna da khawarija khawarija da ma wasu cikin mu'tazila suna kafirta duk mutum mutumin da ya wani zunubi duk da ke sun mutajila za su ya fita daga musulunci amma bai shiga kafirci ba su kuma khawarija kai ne za su kafirta shi su fita shi daga musulunci sashi a cikin kafirci to wannan ma ikhtilafu ne na tabal wa khuludihi fi nari har ma suna cewa in ya shiga wuta ba zai fita ba wannan ma bayin ahlus sunnati wal khawarij wal mu'tazila wa kulluha waɗannan amsila ne ala ikhtilaf tabal al hukmu taklifi lil ikhtilaf me abinda ya waje ba akan mutum ya aikata sanda ya ga an samu wani sabani a tsakanin wato wajibi ko haramun ko mustahabbi ko makamantar ga wasu qawaid anan da za a yi itibari da su na farko al-ikhtilafu fi usuluddin allati tathbutu bil adilla al-qat'iyya مثل وجود الله تعالى ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم والبعث بعد الموت وشأن الجنة والنار ونحو ذلك فهذه أمور لا مجال فيها للاختلاف abin da ya shafi wato thawabit abubuwan musulunci waɗanda suke tabbatattu kasancewa Allah shine ubangiji mahalicci abun bauta yana da sunaye da siffofi tsarkaka da suka saba wa na kowa kasancewa tabbatar da saƙon manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabin ƙarshe da aka aiko shi ga dukkanin duniya ga baki ɗaya da bayani akan tabbatar da mutuwa da ta da matattu bayan an gama mutuwa da tabbatar da aljanna da wuta aljanna gidan sakamakon mutanen kirki wuta gidan sakamakon mutanen banza da sauran ire-iren waɗannan abubuwa na akida waɗannan babu wani majali da za a saurari wani da ya kawo sabani a kai duk wanda ya kawo sabani akan wannan ɗaya daga cikin su za a kalle shi a matsayin batacce kuma za a yaƙe shi da duk abin da ya kamata a yaƙe shi faman akhta fiha wa khalafa fiha ma kana alaihi muslimuna fa huwa kafir wanda duk da gangan ya saba wa abinda musulmi suke akan wannan don aka bi ka'idoji na kafirtawa zai iya cikewa matsayin kafir wala udhra lahu bi ayyi halin fa khilafu fihi ghairu ja'iz saboda bai halarta ya sabani akan wannan ya halarta wani ya tada sabani akan wani abu irin wannan saboda yana iya rasa imaninsa ko bai halarta ne ya kawo maganar ai mai da sauki a ce ai sabani sabani ne kawai a'a ba sabani ne kawai wannan sabani ne mummuna na biyu al-ikhtilaf fi ba'd masail al-usul allati thabatat fi an-nusus al-mutadafira ana iya samun kuma wata mas'ala wadda take tana da nassoshi masu yawa ita ma aqida ne kamar mene kamar mithlu ru'yatullahi fil akhirah ganin Allah a lahira yana da hadisai mutawatirai wa mas'alatu khalqi al-Qur'an da mas'ala akan tabbatar cewa al-Qur'ani zancen Allah ne ba makhluki bane ya da dalle shi ma masu yawa wa khurujul muwahhidin min an-nar da batun fitar mu'minai daga wuta ko da sun shige ta a farkon al'amari wa ghairi zalik da ire-iren waɗannan kamar mas'alar ceto ranar al-kiyama matsalar azabar kabari da makamantansu da irin waɗannan zaɓar ulama'u ila takfirin mukhalif fiha malaman musulunci suna kafirta wanda ya saba wa dokar shari'ar musulunci game da wannan domin nasoshi ne wanda suke mutawatirai suka zo da suka zo da nasoshi ne mustafizai mutadafira masu yawa wa sharata ba'dhu adam at-takfiri in kana al-mukhalif musaddiqan lima ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce a ba za a kafirta shi ba in ya gaskata manzon Allah yana kallon kansa a matsayin musulmi kuma ya yarda da annabta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai aka samu a daidai wata gaba yana inkarin wani abu cikin waɗannan tsawabi wannan suka ce ba za a kafarta shi kai tsaye ba har sai an tsayar masa da hujja tukunna an nuna masa kuskuren da yake akai fal khilafu fi ghayr jaizin aidan nan ma bai halasta mutum ya yi compromise wani sabani a daidai wannan lokaci na uku al-ikhtilafu fil furu' al-ma'luma min ad-din bid-darura akwai abubuwan da suka shafi fiqh ba su shafi aqida ba amma kuma abu ne sanannu da malami da jahili kowa ya san su kamar nawa yake cewa kowa akan sa ma malami misali ka faradiyati salawatul khams cewa salloli biyar farilla ne duk musulmi ya san wannan haka wa hurmatin zina da haramcin zina duk musulmi ya san haramun ne awul riba da haramcin riba duk musulmi ya san haramun ne awul khamr da haramcin giya fa hada laysa mawdi'an lil khilaf wannan babu babu yadda zai wani yazo da wani sabani cewa yana da wani zance da dinnan cewa salloli biyar ba farilla bane ko zina ba haram bace ko riba ba haram bace ko giya ba haram bace duk wanda ya kawo wannan ya saba wa abin da yake ma'alumin da filibin darura duk da ba cikin aqida bane man khalafa fiha fa huwa kafir zai kafir da shi ma wannan kamar yadda zaka yi samun karin bayani a cikin wannan maganganu a cikin littafin irshadul fuhuli ila tahqiq al-qawl min ilm al-usul na al-allama Muhammad ibn Ali ash-Shawkani rahmatullahi alayhi nau'i na hudu shine al-furu al-ikhtilaf fil furu' al-istihadiyya sabani a cikin wato wuraren da suke matsaloli ne na ijtihadi wato suna da dunkulallun nasoshi ba su da nasoshi mufassala wanda suke da bayani dalla dalla to annan shine yace qad takhfa adillatuha wanda ba kowa ya san hujjar su fa hada khilafu fiha waqi'un la budda min wannan dole a samu sabani shine wanda aka samu sabanin zamanin salaf ka ji wani ya ba da fatawa cikin salaf wani ya ce a shi yana da hadisi a kai ko kuma shi ba haka ya fahimta ba tsakanin umar da ibn da ibn mas'ud ko usman da aisha ko jabiru da anas ko abu sa'id al-khudri da da ainihin wato abu huraira ko hafsa da aisha su tabu wannan sabanin akan masail ijtihadiyya tun cikin sabai ayi wa yuqdaru al-mukhalifu fiha wanda ya saba za a bashi uzuri da gwargwadon uzuri mai cancanta li khafa'il adilla saboda dalilan suna iya kuya aw ta'arudu ko kuma su ci karo da junan su a zahiri aw ta'wiluha min ghairi hawan wa ghawal ko kuma fassara ta bambanta ba bisa san rai da san zuciya ba wa hadha an-nawu huwa al-murad min kalam al-ulama idha qalu fil mas'alati khilaf wannan shine abinda malamai suke da su ce matsalar na akwai sabani malami zo magana akan matsala ko aka dai tambaya akai ka ja ce akwai sabani game da matsala ga wanda suke da dike alal misali mace wanda ta shayar ko ta yi haihu ta yi biki cikin azumi shin abinda aka biyo ta na azumi ramuwa ne akan ta kuciyarwa sai kaji malami ya ce akwai sabani game da matsala saboda wasu malamai sun kalle ta a matsayin kawai wanda ya sha azumi wanda kuma da ya sha azumi abinda aka ce gare shi shine fa'idatu min ayyalil ukhra ya rama saboda aka ta sha azumi a wurin su abinda ya faru da ita rashin lafiya ne ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى wasu kuma suka ce a'a ba rashin lafiya bane tana cikin wa alal ladina yutiquna ta samu matsala ne na ifaqa saboda haka abin da ke kanta shine taciyar saboda haka sai kaji malami ya ce akwai sabani to wani abun mamaki shine a yanzu akwai mutane da sunan ilimi wanda suke sukan irin wannan abin nan wai in kaji malami na cewa akwai sabani to ba dan Allah ne ko a ce munafiki ko masu zuciya ne kuma sabanin nan wani abu ne waki akwai shi ba shi kirkiro shi ba to kaga wannan akwai zalunci a cikin zancen wanda zai ce wai tam ba za a ambaci sabani bayan kuma sabanin akwai shi
ala sai ala
a shi yasa zamu ga cewa har malamai ma sun yi rubuce-rubuce akan wannan al-imamu shekul sadi bin timiya na da littafi musamman sanan na littafi kankani rabbul malam an al-a'immatil a'lam haka nan al-allama muhammad ibn salih al-uthaymeen rahmatullahi ala al-jami' shi ma littafi mai suna al-khilafu bain al-ulama can baya can baya sosai ibn jarir al-tabari yana da littafi shi ma mai suna al'iskilafu bai na fukaha da sauran ire-iren wanda tafan wanda ake ruwaito saɓanin malamai wajen fahimtar nassoshi da istilali da su hakan kana so ka ga riwayat na irin wannan saɓanin akwai littafin da suka ba da muhimmanci wajen tattara wannan riwayat alal misali motsa na imam malik motsa imam malik da riwayoyin mabambanta za ka samu a ciki haka littafin al-Imam al-Baihaqi musamman Asnan al-Kabir dinsa da a makamantansu haka nan littafin al-Imam Ibn Hazm al-Muhalla haka littafin Ibn Abd al-Barr an-Namari guda biyu duka al-Istizkar fi mazahib fuqaha al-amsar da kuma littafin shi wato at-Tamhid al-Madhhab wata min al-ma'ani wal asani waɗannan suna kawo bayanan sabanin malamai haka al-bidat musayd da ibn rushd haka kuma littafin al-musannaf na abdurrahman ibn abi shayba da musannaf na abdurrazzaq as-sanani duk waɗannan suka rawaito sabanin malamai akan mas'aloli haka duk wani mutawwal littafi daga sani kamar shurur irin su fathul bari irin su umdatul qari irin su a a littafin al-imam an-nawawi majmu'ar muhazzab da sauransu digas kaga kai daga cikin wannan taban ka san ba wurin wasan yara bane da tabai ne na malamai wanda bai iya tanawulin su ba to bai kamata a ce yana da magana ana sabani ba wanda bai iya mu'amalanta wannan tafai ya ake karanta su ya ake fahimtar su me a cikin su da ake gano bakin zaran su kaga bai kamata ana magana kan sabani akan masali shari'a bai kamata ya samu ba Allah ya kiyaye malam yace min qawaidul khilaf wa adabi wasu daga cikin ka'idodi da ladubban sabani din al-masalil ijtihadiyya hiya allati laysa fiha nassun sarihun min kitabin wala sunnatin wala ijma' abinda yake da masalil ijtihadiyya sune mas'aloli waɗanda babu nassi qarara wanda suka yi usul fiqhin sabai yake nufi da nass shine zancen da ma ta'awiluhu tanzilu aya ko hadisin da bai bukatar wani fassara doron larabcinsa shine fassararsa ya ya hau kan mas'alar keke da keke kwabo da kwabo shi yake ce manasi dan mu a awa abinda muke ce manasi wataƙila ba shine malamai suke nufi da nasi ba mu kawai muna nufin da aya nasi nafsi ma yake cewa ko nafsi da hadisi nafsi ne to wannan zance ne na awa ba zance ne na malamai ba bai da bai da wani itibari ba abin duba ba ne saboda a zama babu babu nasu sari babu babu wato ijma'i aw fiha nususun muta'arida fi zahir ko kuma nasoshin suna cin karo da juna a zahirinsu au hadithun mustalafin fi thubuti kamar yadda muka yi misali a baya hadisan da ake da sabani game da tabbatuwarsu au dalilun mustalafin fi dilalatihi ala mas'ala ko kuma dalilin da ake wasu sun ce yana da yana yana nufin kaza wasu kuma sun ce baya dalili ban san na buga misali da irin da gingimin da ake dinnan dan yanzu wani sai ya sai ya rike wani abin cigaba da fitira a kai amma dole sai an buga yanzu matsalar hoto da wanda suke cewa ya haramta da suke cewa ya halasta kowa ya tabbatar da hoto nan da ake magana babu shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma lafazin sura shine mahallin rikicin shin lafazin sura yana tsayawa akan gunki da sassaka da makamantansu masu inuwa yanzu sun cewa fadin ma mai inuwa ma wai laifi ne kanin kuma yana cikin karatu idan ka koma littafin sharhin sharhin sai muslim na nawawi zaka gani malamai ne suka fara suka ce mai inuwa misali to shin yana tsayawa iya nan koko yana extending zuwa kan hoto na kan takarda da hoto na cikin waya da hoto na cikin TV to wannan shi ne fa mahallin sabanin yana extending ko baya yi da gaske ne ko kun halitta Allah ne ko ba kun halitta Allah bane sai malamai suka saba sibin ba suka ce duka ba kyau su usaimin suka ce a ban da wannan misali to kaga malamai ne suka wannan sabanin kai da baka sai da kace kin ruwa ka shiga ba sai ka duba a cikin malaman nan waka fara suwa da magana shi ka buta shi ka zauna lafiya wanda ya mutu malami wa ne kai ce ma wanda ya mutu malami wa ne dan bid'a ko matacci masail ne ijtihadiyya in ba a kalle su haka ba za a ta shan wahala jama'a in ba a kalle su ba to haka in ka dauki mas'ala game da wato idan an dago daga ruku'u za a mai da hannun kan kirji a rungume ko ba za a mayar ba wasu malamai suka ce ba za a mayar ba shekul albani na cikin su har yayi fada akan yace duk wanda ya mayar ma yayi bid'a duk da yake daga baya an ce ya ya sauka daga wannan zancen Allah ya gafarta mai wasu malamai kuma suka ce za a mayar kuma dukan su da hadisi ne suka yi hujja cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an ce in ka so daga ruku'u yana tsayawa hatta ya huda kullu udwin ila mawdi har kowane kashi ya koma inda yake to kowane kashi ya koma inda yake asalin halitta Allah ko ya koma inda yake kafin ruku'u shine fa kawai matsalin sabanin haka tafiya sujuda da gwiwa ko da hannu aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi sujuda irin yadda raƙumi yake yin yake kwanciya ko sai wasu suka ce to don haka da gwiwa za a tafi saboda raƙumi in zai tafi yana tafiya ne da hannayen shi sai suka ce a'a da hannu za a tafi saboda shi ya tafiya da hannu ne saboda gwiwa shi an zai duka nasi da suka ce ai gwiwa aka ce gwiwa shi kuma shi a hannu take da haka za mu sa hannu ba za mu sa gwiwa ba wasu ka ce an ka sa hannu ka sa abu na gaba da rakumi ke fara sawa kuma wannan sabani ne tun zamanin salaf har yanzu haka alqira'atu khalfal imam ga sunan da yawa misali irin wannan to kaga wannan bai kamata ya zama fitina a cikin mutane ba amma abin da ake so ya zama al'umma kowane gari da kowane ƙasa suna da malamansu da suka yarda da su da suke ba su fatwa waɗannan malaman su kuma ya zama suna da wato ta samu yi wajen mu'amalantar fatoyin junansu to idan suka wannan musamahar a irin wannan sai ta bi cikin mutane amma in aka samu malaman suna tsanantawa to su suke gano da mutane da irin wannan fitinan malamin ya bada fatawa da cewa ai sura da gwiwa sai ya ce duk wanda ya da hannu ma bai da sallah dan bid'a ne annabi ya hana abu yayi dole haka ɗaliban shi za su fahimta shi ma wancan sai ya ji labari shi ma sai ya fada wata da malam gari ta bamu labarin wani abu Allah ya gafarta mai wani rikici da aka yi da dadewa a Zaria akan kaza ce bata mutu kaza da aka zo za a cire ta aje ayar sai kwai ya fado daga cikin wannan kwai da ya fado sai aka tambaye wani malamin Islamiyya ko a iya cin kwan sai ce za a ci mana ai kwai ne dama shi ba mai rai bane sai aka ji aka yawa na aka ce algatu malam za a ci mai ya ce ba za a ci ba aka ce wani fa ya ce za a ci to ya halatta mushi saboda haka kawai ce ya maka fita sai aka kuma ga wanda aka ce wani fa ya ce ba bai halarta ba kuma duk wanda ya faɗa haka ma kafiri ne shi ne kafiri ce to shi ne kafiri ne da ya kafirta musulmi ni na sani musulmi ne kuma ya kafirta da haka ya kafirta musulmi zuwa ga akan kwai sun kafirta junansu Allah ya kyauta shi sa malamai islamiyya su da shiga da kima wani da daɗewa ya taɓa cewa ina yawan suka malamai islamiyya da ce a suna nufin istilahi ne na ba ana nufin masu karanta da a ƙananan malamai su muke ce malamai islamiyya mu a Najeriya irin masu koya ma yara ta da baki da tsarki da hisnul muslim iya karatun su kenan ba sa iya wuce wannan matsayin malaman matan aure da zawarawa da yara masu koyon hadda to su muke ce da malamai islamiyya irin sauƙi na haka misali to ba su da wata magana ta wuce wannan ko mun gani Allah ya kyauta